أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine darasi na uku cikin jerin cikin jerin gwanon darussan wannan littafi mai albarka a matanin duratun mudiyya wannan shine karatu na uku kuma cikin iko Allah subhanahu wataala zamu tashi babul hamzul mufrad a cikin shatibiya a Imam Susi ko shike ibdalin hamzul mufrad warshi yayi tarayya da shi a wasu harufa ko da ke ya kamata mu kawo khalaf shine uwa uba na ibdalin hamza wa in kana shi akwai sharadi ne na tsayawa akwai sharadin tsayawa to anan zamu ji shin waɗannan ƙurawa sun yi indiraji ma'ana ittifaki ƙura'u su sukan ce indiraji indiraja fulan ma fulan bi ma'ana ittafaka fulan ma fulan shine malaki ce mana wasakinahu haƙiƙ himahu wa abdilan idan gaira an bi'ihum wa nabbi'ihum fala wariyan fa'adgimhu ka ru'yan jami'ihi wa abdil yu'ayyid judi wa nahwa mu'ajjala wasakinahu haƙiƙ ay wa haƙiƙ sakinahu hamz alhamzul mufrad as-sakin kai ta haƙiƙinsa hima ga wanda ya masa ishara ga ha'un yaqub kun ga ta riwayin susi a shatubiya shi na ibdalin alhamzul mufrad ko shi ko a nan kaga khalafa aslahu ta riwayar a ta riwaya guda ɗaya kaga yana yin abu amur ta riwaya guda ɗaya na tagigi ta riwaya guda ɗaya kuma yana yin tasiri a ibdali na alhamdul mufrad shi ko yaqub al-hadrami yana yin takiki ne duka wa abdilan idan wanda ya masa ishara da alhamza shine abu ja'far abu ja'far shi yana yin kowane irin hamza sakina hamza mufrad kullu hamza sakina min jinsi harakati ma qablaha sawa'un waqa'at fa'an aw aynan aw laman daidai ne a farkon kalma take ko kuma karken kalma ko kuma tsakiyan kalma wa tuni bi ahlikum sai karanta wa tuni bi ahlikum wa tuni وأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين koko ya zo alamul kalima ne yana yin yana yin yana yin yana gayyara shi shine wasakinu haqiqi ma huwa abdilan idan gaira anbihum amma ga mustathniyat nan kamar yadda su siyayi ka kuma ta shi nafi ubeyin ma bai yin taki yana takin alhamzul mufrad ko sai dai tarwa wani wadansu kalmomi kawai wannan bi'un to zaka takikin alhamzan anbi'uhum qala ya adamu anbi'uhum da nabi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum fala karkai ibdalin sa kai ta hakiki ne wannan mustafna ne wariyan fa'adgim ru'iyan kuma kai idgamin sa هم أحسن أثاثا وريا وريا دياء مشددة ريا دياء مشددة نعم ورئيا فأدجمه كرؤيا جميعه ko ba ka bane naku a shi malam a abin da nake taɗi naka haka ne ko naka fa e wari'iyan ko babu tanwini ba tanwini to a ri'iyan ne eh da kasra ne za ku sa saboda kun ga ce fa'adgimu ka ru'ya na farko ri'iya na biyu kuma ru'ya madmum eh an samu khata'u matba'i ne khata matba'i ya bita jami'uhu lafazin ru'ya mai alif da lam da mara alif da lam da wanda aka yi idafin zuwa ga namiri qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida dukkan cikin alkur'ani ka ibdalin sa eh okay jami'u ko fa'adgimu wari'iyan fa'adgimhu ri'iyan shine zaka idgami kaga riya kun ga yanda zai kasance nan bari mu rubuta allo kaga nan da ba alhamza bane farko sai ka midi shi ya'un kaga mutumathalan sun hadu ko shikenan sai ka idgami riya riya هم أحسن أثاثا وريا كما هكا مثالي نعم كرؤيا جميعه كما يند ذاكر كرنت رؤيا دكنسا شما رؤيا ذاك إبدالنسا إبدالن الحمزة دين wa abdi lan yu'ayyidu jud wanda ya masa ishara da jimun ibnu jammas ko yana yin ibdalin yu'ayyidu duk inda ya zo a cikin alkur'ani wallahu yu'ayyidu bi nasri yu'ayyidu bi nasrihi man yasha wa nahwa mujalla kai hamma da misalin mujalla kitaban muwajjala kitaban muwajjala na'am tamam tamam tamam ya ita baki war shi ma nayi anan haka ne kazaka quristu huzi wa nashiyatan riya nubawwi yubatti shanik aka shani ak khasi'an ala sannan wanda ya mishi ishara da ala alhamzan ala kaza ka kuri hakanan yana yin yana yin ibdalin kalmomi guda goma sha uku ga sunan wahiya ga sunan akwai kuri wa idza quri alaihimul qur'anu la yasjudun kuri aba sai su sai ibdali kuri ustuzi sai ibdali shi ma nashiya nashiya nashiya eh karatu na ta tafiya ne nashiya nashiya kun gane ko shi ma sai ibdalin alhamza إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشية الليل من غاني شكو ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس رياء الناس gani nubawi shi ma haka lanubawiyannahum min aljannati ghurafa lanubawiyannahum sai ibdan alhamza yubatti laman la yubattiyan laman la yubattiyan la yubattiyan sai ibdali shani aka inna shaniyaka huwal huwal abtar inna shaniyaka huwal abtar sannan kuma sai khasiya shi ma yana ibdali wa kenan mala abu jafar kazalika muliyat kazalika muliyat wal khati'at wal khati'ah wa mi'ah fi'ah fa'atlik lahu wal khulfu fi mawti'an ila kaza muliat haka zama yana ibdalin muliat muliyat khati'ah miyah fiyah kam min fiyatin fiyah sai ibdalin alhamza ya'an fa'atlik lahu to kalmar mi'a ka yi itlaki ma'ana ka yi itlakin kalmar ta zo da ma'arifa ne koko ba ma'arifa an yi isnadin ta zuwa ga lamiri koko ba yi isnadi ba ko kuma itlaƙin waɗannan lafazza guda uku da magani a baya kun gane ko akwai bilkhatiya da inda ta zo miya miya ko da ta musanna ne miyatayin fiya fiya duka wal khulfu fi mawdi'a mawdi'a kuma an samu fuskoki guda biyu akwai ta hakiki akwai ibdali mautiya mautiya mautiya kamar hafsu har ila dai ila abu jafar din shi da kansa wa yahdhifu mustahzuna wal baba ma tatau yatau muttaka'an muttaka'an khatina muttaki'i ula wa yahdhifu mustahzuna haka nan dai shi malam abu jafar yana yin yana share alhamza a kalmar mustahzuna mustahzun sai sai share alhamzar wal baba da kuma kalmar take irin waccan nan abin nan babi sai yayi ibdalin sai share alhamzan kawai kun gane ko da irinsa irinsa kamar wasabuna wasabi'una wasabuna muttakina famaliyuna a famaluna tun dina shara alhamza ne liwatu liwati'u iddata ma harrama Allah liwatu kamar haka shine walbaba ma ta tau tare da kalman an taɓa'uhun an taɓa'uhun sai karanta ta kama haka kaman ya rauna ya ta'una ya tauna kun gane ko? muttaka'a muttaka wa atat kulla wahidatin minhunna muttaka خاطينا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين kuma alhamdulillah ma'ana duk bai canja ba daidai ne ka wanda ke akwai alhamza sai mutakina ula duka mala abu jafar yana yin ibdalin alhamza waɗannan kalmomi kamar yadda ya kamana كمستهزئون منشون خلف بدا وجز أني دجم كهيئة كو والنسي والنسيء وسهلا أرأيت وإسرائيل كائن ومد أد ما اللائها أنتم محققهما حلا كمستهزئون كمستهزئ hakanan ma yana yin ibdalin alhamza a kalmar mustahzi mustahzi'u to sai yi ibdali walakadistuhzi walakadistuhzi'a sai ibdali mustahzi wa da kadistuzi ibdalin alhamza da ya'un mun shuna am nahnul munshi'un am nahnul munshun ikon Allah ikhlasi kai dai ko ake nema bayan ka koya eh ka karanta don Allah ka ibada ka samu lada ka kware kuma ga mala'iku asab al-mahir al-qur'an ma sabartul kirami barada ga security guard suna tare da kai din da kaje a gidan aljanna kuma ka karanta maka promotion na yana da mala'iku masu gadi ba to a ina ne dama anan duniya ne insha Allah ta'ala zaka sai zaba ka a lahira ina kuma ake bukatun wani tunda lahirin hisabi ko za yi sai aljanna anan duniya ne kake bukatun masu gadi eh almahir bil qur'an ma sabaratul kiramil barara Allah zai baka mala'iku wanda suke gadin ka eh zai duk inda zaka je suna tare da kai duk shedanin da yazo zai cutar da kai su mangare shi da izinin Allah ta'ala sa'annan kuma a cikin aljanna ka cancanci gidan ka cancanci gidan din ta ɗaya ne a ce ka karanta ka hau kana karanta ana maka promotion dama ka haddace izubi su tunga baki da sai ganka kawai a cikin aljanta ta bakwai kawai malam ka gani to da guje yawa sai mu zafira sai mu zafira labarin ko da mutum bai haddace ƙur'ani ba amma ya iya zai samu wani daraja
idan ka iya akwai darajar za ka sama amma ba za ka more da waɗannan darajoji ba gaskiya ai sai ka yi haddan na sosai wai shi na misali na tsaron mala'ikun nan idan mutum ya zama ya galibi dai sun fi tafiya a mahaddaci ne wanda ya iyo ya kware ko wajen karatun da ya kuma haddasa na Allahu alam Allahu alam Allah ya saka Allahu alam amma ka san abin da Allah ne in Allah ya ga dama ba kai haddacin mai yawa ba amma kuma ka kware wajen karatun sai Allah ya baka abin da Allah ne wai hadisin nan da ake taɗi mutum idan ya yi sallar subahi ya zauna a inda ya yi sallar tunda musalla ko ya ce ko ya zauna ya ci gaba da tasbihi ko wasu ibadoda rana na fitowa ya tashi raka a biyu za a ba shi ladan hajji da umra to shi ne sai muke karatu da suka sai nake tambayin su to me ma'anan ma da mu fi musallahu yaya wanda bai iya jingina ne sai tashi ya koma can suka ce ai san ba zai sama ba wasu suka ce san ba zai sama ba ba zai sama ba duk da bai na cikin masallacin ko kuma ga musabi nan mutum na can baya a can ne sallah da ka'an karke kila ba to sai ga ah, to ai dama yana da wuri dini tilan qur'ani bari yazo ya dauki yazo da ki musafi sai yazo ya dauki musafi kuma sai zauna sun gaba ya ci gaba har zuwa rana ta fito zai sa mako ba zai sama ba
masallaci a Abuja dam wani tsari da zai idan aka yi sallan kowa da zauna a wajen shi mm za a sa yara za su ɗigo ƙur'ani haka sai su rarraba ma kowa in kana bukata mm karatun ƙur'ani sai kai in ba ka to na'am masha Allah to amma ni wannan in dai ba da wani magabaci ba da ya kayyade ba na da sauransu ba gaskiya rahamar Allah yalwa take in dai kana cikin a masallaci ba- musallahu ya ce ayi ba fi mak- fil makanin ladhi salla ba kogo ya hadisin ke ya ce ne ma dama fi fil makanin ladhi salla ya ce ba za mu fi musallahu ko to Allah ya ce wa rahmati wasu at kulli shay'in kawai shi ne kuma sai ka kai sai ka ce a'a wanda ya tashi daga nan a ce masallaci kuma ce shi ba zai samu nagara basan ba ka kawo hujja ai rahmar Allah tana da yayan uwa ku ku kalli hadisin nan wanda yake cewa wannan man- ma- wane ne yake rintsewa ba zan gafarta ma wani ba eh sosai kuwa sai aka ce shi wanda ke rantsuwa an bata aikinsa shi ko wanda ake rantsuwa Allah ba zai gafarta mashi ba shi yanzu Allah sun ta'ala gafarta masa to ya Allah muna zaun- muna zaman qur'ani ne a wannan guri Allah gafarta mana mu ma Allah gafarta mana mu ma wa min zuriyatina wa aba'ina idan na'am ina ne muke mun shuna khulfun ko bada wanda ya masa ishara da ba'un shine malam ibn wardan ko yana da fuskoki guda biyu mun shuna babu alhamza sai mun shi'una da kuma alhamza fuskoki guda biyu ko wa juz'an digim sa'an nan kuma wanda ya masa ishara da adigim alhamzan adigim juz'an juz'a kai mishi idigami in ka zo karanta sai karanta sai karanta juzza juzza juzza ai idigami ya ce kai ko kaga na farko zaka share wannan alhamzan tanwini sai ka ba zayun sannan kuma sai kaddara kamar zayun biyu ne sai ka idigama da cikin da juzza kamar haka ya fita ka gani menene cinta cikin suratul bakara alarma eh ya tinaka sa'aya ne eh sa'aya ne ai yawwa fasuruna ilayka thumma thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juzza gashi nan Allah ya bada lada to sai kuma gaba yake cewa ka hay'a kamar kalmar hay'a wan nasiyu da kuma an nasiyu kun gane ko ita ma ka hayya ka hayya za ka yi idigami ne kaga ga alhamza nan ko hayya to can nan alhamzan yanzu kana son ana son ka ibdal kamar kamar da ita ya'un fa adda zalika ila ijtima'i mithlaini ko to sai ka idigamin ya'un ta farko cikin ta biyu ka hayya ka hayati tayri ka hayati tayr kamar haka wan nasi'u nasi'u ma sai ka ibdalin alhamzan innaman nasiyu ziyada wasahil wasahila araita wa isra'ila ka in wa mudda ud ma'alla'iha antum wa haƙiƙuma hala sannan kuma ara'aita wasahil ara'aita ara'aita duk inda ya zo a wajen mala abu jafar suka yi tasiri أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يا بتكو قل أرأيتكم kaga wani shi ai shi bayan tasiri kuma yana ibdali to shi tasiri kawai yake wa isra'ila da kuma yawon isra'ila وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم لك تسيل سيكما كأين وكأين من قرية شيكما idan ka zo za ka yi mishi madda za ka cire yawon dinka idan ka zo am ina za za ka yi tasiri ka gani wa ka ayyin ko bari mu rubuta shi allo ka ɗauki wannan ko? to shukwa ka ayyin idan ka zo mudda za ka mishi madda shi ne zai lazimta da sa'alif wa ka'ayyin kun gan shako wa ka'ayyin kaga nan zai zama automatically modulogable tasil to alhamzan nan sai kai tasilin ta kuma sai karanta kamar haka wa ka'ayyin wa ka'ayyin wa ka'ayyin sai kuma ka ɗaure mai shadda wakayayi wakayim wakayim min ƙarya wakayi kai tasiri ko wakayim min ƙarya kunga wannan yana cikin maganar ibn juzari wa laysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatun mu'min bi fatkihi zakai ta mumarasar shi har sai kaga ka iya shi to na'am sai menene malamai ma'allahi haka ne zakai tasili na wallahi ya isna shi ma alhamzan sai kai tasili wallahi ya isna ga yanda za a rubuta shi za a gani a cikin musafin kamar haka alhamzan sai ga an yi tasili واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم نعم سيها أنتم عفوا عفوا عفوا ina bari mu koma baya ina ganin kamar na hada ara'aita araita wa isra'ila sika'in wa mudda ud zaka tasirin ko ma allahi tare da allahi duka wake yi mala abu jafar ke yi to sannan kuma ha antum wa haqiquma hala wanda ya musu ishara da halana ha'un shine wa kenan imam yaqub shi na tahqiqin allahi ne kun ga abu amri ne yin tasili shi masha Allah sai kuma ha'antum abu amri ne yin tasili ne to shi ko yanzu yana tahqiqi ne kaga khalafa aslahu wa in khalafu adhkur wa illa fa'uhmila ya fita kuma malamai na'am li'alla ajidi baban nubuwati wan nabi yi abdillahu wa dhi'ba abdil fayajmula sannan wanda ya masa ishara da alhamza na la liyalla ajid mala abu jafar ko shine masa ishara da alhamza shine yin takiki ne yana yin taƙiƙin li Allah duk inda ya zo a cikin alkur'ani kaga na fi ko yana yin ibdali can min tarki shatubiya na'am liyalla haka yake babun nubuwati sannan kuma kaga imamu nafi yana karanta annabi ko annubu'atu al'anbi'a'u yana yin alhamzi na sa alhamza kuma to shi babun nubuwa da annabi abdillahu kai ibdali ga wane abu jafar yana yin ibdali ne kamar yadda hafsu ke karanta waja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwata wal kitab annabiyyu aula bil mu'minin wa kuma bil mu'minin wadhib abdil kai ibdalin فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ko kuma bi mumin na fa'un khalaf kenan sai yayi ibdalin alhamza a azibu na'am ramzi ne fa yajmala ba ramzi ne insha Allah fa'un kenan ba alaikum sallallahu tasili za a karanta harafi ne baina baina bainal alifi wal hamza bainal ya'i wal hamza bainal wawi wal hamza shi ko ibdali za a maida alhamza ne tsantsan ya'un ko kuma alifin ko kuma wawun kawai li'alla liyalla liyalla ai kaga an canja alhamza ga baki ɗaya ta kuma ya'un to ibdali kenan ara aita ara aita ara ai ai tasili kenan ara aita ara an yi ibdali amma da shi alifin to ibdali kenan insha Allah na'am sai babu naqli wa sakt wal waqf ala alhamzi ولا نقل إلا الآن إلا لان ما يونس بدا ورد وردا وردا وعبد الأم أم أم الأبهم كلا wanda ya masa ishara da ba'un ibn waddan kenan ko wadansu ba sa ramzi ba sai ku sa to insha Allah ta'ala barakallahu fikum sha Allah ku shirya fa zamu tafiyan nan sha Allah ta'ala wala naqala illa illa lana ma yunus bada wanda musu ishara da ba'un ibnu wardan ko yana yin naqalu shi bai yin naqalu kwata kwata riwaya ibnu wardan ta ta samu asali ne daga riwaya kalun ko bayin ibdali kwata-kwata sai dai kalman alana kawai alana alana din nan wacce ciki ta yunus haka ne ko aya ta 91 ma'a yunus shi sa sai ce mana ma'a yunus الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ورد أن وأبد الأم wanda musu ishara da am alhamzan am wa kenan malan abu ja'far idan ya zo ridi'an yunusin bada waridi'an wa abdil am to abu jafar yarhamuhullah yana karantawa da nakalin hamza wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rida rida sai nakalin tanwinin alhamza ya ba dalon ridan yu saddiquni ridan yu kamar haka na'am shi yasa ya ce waridian wa abdil sai ka ibdalin alhamza ka shiga da tanwinin ka ka ba dalon tanwinin kawai sai kuma mil ubihi wanda ya musu ishara da ba'un wa kenan ibn wardan ko shi kuma mil'u falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba mil'u to sai nakalin hamzan dhamman dake kan alhamza sai ba lamun lan walan mil'u na'am falan yuqbala min ahadihim ملو ملو الارض ملو الارض ملو سي kun gane milul ardi zahaba milu milul ardi zahaba na'am wa haqiq hamzal hamzal waqfi ai can ya ce mana afon na wuce ko minista burakin tibun wanda ya masa ishara da ta'un shine wane malar rose ko yana yin nakalin alhamza na istabarak zuwa ga nunin sake na tibu minista baranko wannan fa gudanar da ake kamar nan ake yi ba banda wani karkayi yawwa wasal ma a fasal fasha malan khalaf yana nakalin fas'al fatan alhamza sai ba sinun ya share alhamza الرحمن فسل به خبيرا وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة misali fasha wa haqqaqa hamzal waqfi to shi malam khalab din ai can ya ce mana a cikin shatubiya وحمزة عند الوقف سهل حمزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا haka ne ko to shi khalaf anan khalafa aslahu duk hakiki ke yi shi yasa sai ya ce mana wa haqqaqa hamzal waqfi can kuma ya nuna mana yana yin sarki ko menene baitin falam walam yazid mhm aka mu baitin farkon baitin to menene farkon inda ka mana shi a shadu ya ka mana khalab na yin saktu a wannan farkon sura ne na alhamza na hamza mufrad shay'an wa shay'an walam falam yazid ehe to ina bin bashin baitin da kana zuwa mu gama karatu shi sai ce wa ahmilis sakta sakta kuma da yake yi min darki shatibiya to yanzu ka bar shi uturk uturki sakta kun ga yanzu kenan khalaf min darki shatibiya yana saktu wa min darki durra la yaskutu fi shay'in yana yin abin da ke ce mishi idraj kun gani adamu sakt shine idraj babu idgamin sagir babi kan al-idgamin sagir wa azhara id wa azhara id ma aqad wa ta'i muannathin ala huz wa inda sa'il lita'i fusila wa azhara id wanda ya masa ishara da alhamza ala abu jafar ko baban jafaru ha'un sai abu amur ko su ne suke yin izaharin zalun na iz da ta'in dalun na kad da ta'u ta'aniz ba sa yin idigami tunda mun yi a cin shatubiya wa iz takhluqu wa id takhluqu suna yin idigami ko wa iz sarafna ilayka wa iz wa iz zayyana lakum shaitan to anan duka suna yin izahari ne kawai a wannan babi wa inda sa'ili ta'ifu silah wanda ya masa ishara da fa'un fusilawa kenan madan kalab ko to fussila ya rabe tsakankanin kira'in ta nan da ruwayensa ta can na'am to wa inda sa'i afwan to wa inda sa'i litai fusila ana yin idgamin ta'un cikin sa'un a wani harafi kenan na hmm? wa inda sa'i litai fusila a ruwan shi na shatubiya falabith da sinina to yana rabiya bayan idigami yanzu izhari yake yi shi ne kimanin fusila ya fita ko wa hal wa bal fatan hal ma atara wa libabi bifa nabathtu wa kafir wa kagfir li yurad sada huwila wa hal wa bal fatan urithumuha hmm? to mene ce man nan na ta'u tanis ko eh wa inda sa'il ta'i eh yana izharin din a sa'u tanis idan zo gaban ta'u sakina ko eh haifu wa ka'adin da ya zo a cikin alkurani ba to barakallahu fikum wa hal wa bal fatan fa'un yana yin izharin lamu hal bai idgami cikin harfanta haka nan ma yana yin izharin lamu bal bai idgami cikin harfanta hal ma atara wa libabi fa nabadtu wa kaghfir li yurad sadahu ila wanda musu ishara da ha'un wa kenan imamu yaqub ko to yana yin izhari kun san ai a can abu amr yana idgamin hattare hattare fa hattare lahum min baqiya to anan yana yin izhari ne hal tara hal tara hal tara yana yin izhari ne shine ma tara wali babi fa kun san a can na shatubiya wanda suke sa yana idgamin din wannan ba'ul majzuma cikin fa'un ko aw yaghlif fasawfa wa in ta'jab fa ajabun ko to wali babi fa sannan kuma yana yin izharin ba'un wajen fa'un wa in ta'jab fa ajabun qawluhum aw yaghlif fasawfa aw yaghlib fasawfa yaghlib fasawfa qala dhhab faman tabi'aka قال فاذهب فمن فإن لك في الحياة أن تقول مساس ومن لم يتوب فأولئك دي سي إزهاري نبذتها كان ما نبذتها فنبذتها سي إزهاري وكغفر لي haka nan ma kun san a riwayan susi yana da fuska daya riwayan duri kuma yana da fuskoki guda biyu abu amra min tarki shatibiya to shi anan yaqub al-hadrami na izhari ne waghfir li abi waghfir li abi sai zaharin ra'un wajen abin nan wajen lamun ba zai idgami ba sannan ma yuridi thawabad duniya yana idgami a can asalinsa amma anan shi bai yi wata abu amur na yin na yin idgami asalinsa sai sadahu wila sannan kuma yana yin izharin harafin sad kaf haya ayin sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya sad zikru to yana yin izhari bai digami amma kaga abu amurcin shi na yi shi na yi ya bi ta ko? Allah kare sari mana akhadtu tul akhadtu akhadtu talawir akhadtu talawiristum himan fid labistu an kuma wadda gimma uztu ub za kisan hula ai ai tsayi ba malam wani aiki ba sai mun zo sai mun zo tsayi batun na shirin wallahi malam wani baitin ma kila inda za a ije maka cake kak a ce kan ta da sauri to sai dai wani mai abin ya dauka cin yabi ya dibin jizar ya yi gaskiya ne allah sauƙaƙe mana a haftutul ok to na karanta ko? to sannan kuma wanda masu ishara da ta'un din shine ruwais ko yana yin izhari na zalun wajen ta'un akhadtu akhadtu bin idgami akhadtu bin idgami wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun yana yin izhari shi malan yaqub bin idgamin sawun cikin ta'un da kuma fidi hamza a khalaf afwan al'ashir shi ma bin idigamin sa'un na urtun ma cikin ta'un labistu an kuma sannan kuma an samo izharin labistu sa'un wajen ta'un ba sa yin idigami di inda ya zo suna yin izhari ne wadda gima ustu ub wanda ya masa ishara da ub shine wane abu ja'far baban ja'far ko yanayin shi yanayin idigamin samun cikin ta'un na labista ƙola kam labitta fil arzi adada sinin ƙola illa bittum illa ƙalila yanayin idigami ma usu da wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ikis za ka akasa wajen wanda wannan fuskar hula wajen abu abu a wajen an yaqub al-hadrami abu amur asalinsa yana yin idigami min tariqi shatubiya amma shi anan yana yin izhari ne yana yin izhari ne wa yasina nuna digim fidan hud wa sinami mafuziyal hafiz zuhir ud wa fir wa fir kab fasha awwala yasin wal qur'an izhari ko yasin wal qur'anil hakim idgami ko to shine ce wa yasin nuna digim wa adigim nuna yasin hakan ka ce yasin ba kwai nunin ba da ka daure to yanzu kai idgamin nunin din cikin wawun din da ke gaba yasin wal qur'anil hakim kai digami ga wanda ya masa ishara da fa'un wa kenan khalab ko sai ha'un yaqub al-hadrami ko wasina mima fuz kai zaharin sinun da kuma mim wajen mimun ko wanda ya masa ishara da fa'un khalab kenan ko? ai min ɗarki shatibiya yana hamza na izahari ne yayi izahari ke yi to shi ne idigami ke yi shi yasa ai adafi ne yayi ko ba ya ce mana wayasina nuna digim fidan khutba to wasina mima fuz zaka idigamin din sinin cikin mimin ko idan ka zo suka idigani tosi ga yanda hamza ke karantawa wanda ya ruwa gurin shi amin da yake shatubiya tosi mim sin mim sai zahari ko to anan kuma lam yandarij ma'a aslihi wa inna ma huwa yaqra bil idgham kamar yadda hamsa ke yi tosi ya fita? to wayan hasiz hir ud yalhaz zalik min da yake shatubi akwai idigami to shi yanzu nan abu jafar baban jafaru yana izahari ne yalhaz zalik yalhaz zalik ɗaya daga cikin fuskokin warshi ko wa firka fasha ala wanda ya musu ishara da fa'un shi ne wani ne malan khalaf da kuma baban jafaru suna yin izaharin ya bunayyaro kaba ma'ana wala takun ma'al kafirin ya fita ko? babu nuni sakina wata nuni wagunnatu ya walwawi fuzwa bi khawagai للإخفاص وينجض يكون من منخنق على وقلت يا والواو يفز can min ɗauki shatabiya dunaha khalafin tala khalafi na idigamin nuna sake na tanwini cikin wawun da ya'un ba gunna ko to shi anan ka yi da gunna shi ne gwagwagunnatu ya walwawi fuz ka ci riba ta hanyar idigamin nuna sake na tanwini cikin ya'un da kuma wawun da gunna kuma tun da ya ce wa gunnatu ba وبخا وبين الإخفاء سوى ينجض يكون منخنق على to har ila yau dai baban jafaru yanzu aka samu nuni sakina tanwini sai aka sami haruffan izhari me za a yi izhari za a yi ko to shine su yi ce mana wabikha wa gainin alikfa sai ka ce walikfa an samu yin ikfa'i bi kha a wajen ka'un kenan idan ka'un ta zo ta zo nuna sakina ta zo gabanin ka'un ko tanwini gabanin ka'un wa gain da kuma gainun sai ka sai ka mene ikfa'i sai ka ikfa'i so idan ka zo wajen misali eh a ban da wannan ban da wannan hal min khaliqin ghai hal min khaliqin ghairullah hal min khaliqin zaka yi ikhfa'i ne a gurin sai sai kawar ta hal min khaliqin kun gani karka manna halcin ka fa hal min min halcin ka na ƙasa hal min khaliqin domin idan ka ce hal min izhari kake yi kun gani yawwa zaka dage zaka saukar da harcin kada ya tabi a walil hanak ya fita ko? to yaya wannan kuma ina misalin na gainun a ban da wannan la'asƙoinahun ma'an rodakọ siwayun gid amma karka yi ikhfayi a wajen fasayun gidu na ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu isra'i kenan ko to wannan istisna'i ne karka yi ikhfayi anan amma dai da kaga nun sakina tanwi sun zo gabanin kha'un ko gainun kai ikhfayi kawai amma wajen yin giduna to karka yi sai kuma yakun fadin Allah madaukin sarki وإن وإن وإن يك وإن يكن غنيا عفوا إن يكن غنيا ai kaga ya kamata kai ikhfa'i ko to ba za ka yi ba guraren nan guda biyu suna kai istisna'i sai kuma na uku munkhaniq والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أو تقراء على بابن جعفر نعم تو وجنب بابن جعفر شيخ